الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin karatunmu na watan ramadan na shekara ta 1444 bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da shekara ta 2023 miladiya ta annabi isa alaihi salam kuma wannan shine karatunmu na sha tara kenan ko insha Allah karatunmu na sha tara kenan da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne muna nan dai cikin suratu Yunus bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am الذين آمنوا وكانوا يتقون na'am لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة na'am لا تبديل لكلمات الله
Mm.
ذلك هو الفوز العظيم Allahu akbar to alhamdulillah jiya dama kan wannan ayoyi guda uku muka tsaya ana dan ba- dan bayani gwargwado sai kuma lokaci ya abunga shi yasa aka dawo kansu a ƙara dan bayani kaɗan a kansu sai mu ci gaba Allah ya mana muwafaka A Allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara ku ji ya ku bayan Allah hakika su fa masoya Allah waliyan Allah in an jira na kiyama ba tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki Eh, ba sa tsoro ba tsoro ba bakin ciki ran kiyama za su tashi cikin kwanciya hankali da jin daɗi da walwala kuma za su dawoma cikin farin ciki shine kamar an tambayi Allah subhanahu wata'ala cewa to ya ubangiji su wane ne waliyanka waɗanda bila kafin alaihim wala hum yahzanun sai ya ce a gashi ai aiki ne allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya kuma suka kasance suna jin tsoron Allah suna kiyaye iyakokin Allah to har muka bayanin cewa shi tsoron Allah din nan kiyaye iyakokin Allah din nan shine tushen komai duk abin da kake so wajen Allah na duniya ko na lahira to ka tsaya ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala zai baka abun cikin kwanciyar hankali duk abin da baka samu ta hanyar jin tsoron Allah ba to in ka kauce ma hanyar Allah ma ba za ka samu ba in kuma ka ga ka kauce ma hanyar Allah kuma ka samu abun to al- al- Allah ya gama da kai istidraji aka yi maka sai abin da hali ya Allah ya kiyaye mu Ah, to sai Allah subhanahu wata'ala ce lahumul bushra su wanda suka ji tsoron suka yi imani suka zama masu tsoron Allah suka zama waliyan Allah lahumul bushra suna da bushara a rayuwar duniya da lahira wato shine nace ah, maga- ah, ana magana kan auliya'ullahi suwaye auliya'ullahi Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun to kuma kenan duk mumini waliyin Allah ne kuma yana jin tsoron Allah gwargwadon walaitakan shi gwargwadon yadda yake tsoron Allah shi ko ba haka ba amma ko a tsoron Allah ai kaga hawa hawa ne wani ya yi wani abin da wani zai iya kai kanka ka san ba za ka iya ba to haka ma a wilayan ma hawa hawa ne kuma ita wilaya nan ita ma akwai eh, wahabiya wa wani kawai Allah zai yi shi dama waliyi ne maftuhun alaihi Allah ya duk hanyar wilayan nan Allah zai dora shi wani kuma a'a sai ya zo ya yi mumarasa ya yi ijtihadi kwarai har Allah ya sa ya kai inda zai kai irin matsayin to amma da duk mumini waliyi ne kamar yadda muka faɗi sai dai hawa hawa hawa hawa ne akwai manyan kujeru akwai ƙanana yawwa tunda ko annabawa ma Allah subhanahu wataala ya ce tilkar rusul fadalla ba'dhum ala ba'dhin aiko annabi duk annabin Allah annabi ne amma Allah ya ce ya bibita wasu kan wasu yawwa amma na saman su duka shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to haka ma waliyan duk mumini waliyan Allah ne to amma hawa hawa ne akwai manya manyan kujeru akwai waɗanda suke kujeru na ƙololuwa sosai illa dai sha'anin wilaya ba irin sha'ani ne na annabta ba shi na annabta gaba gadi ne shi ko na wali na wilaya wani sirri ne na Allah da yake ba wasu da ya zaba cikin bayan shi to Allah dai ya azurta mu sai babban sirrin ka zama mai aiki mai kyautata ibani mai aiki mai kyau to shine Allah subhanahu wataala ce suna da bishara tun a rayuwar duniya da kuma lahira fil hayatid dunya fil akhirah menene bisharar nan ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta kamar yadda muka ce an rawaito a sahihul Bu- eh, a sahihul imam bukhari ya rawaito a sahihin littafin shi akwai shi a muslim ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu ya yi sa- da ya saura na annabta yanzu daga kan shi yan annabta ta kare ba abin da ya rage illar mubashirat sai dai abubuwa na bushara sahabbai suka ce ya rasulullah wa man mubashirat menene abubuwan bishara sai ya ce ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajulu aw yur- aw tu- tura lahu kyakkyawan mafarki wanda mutum zai gani ko kuma a ganan mashi akwai mafarki kyakkyawa shi mafarki a musulunci ba abin yadawa ba ne ba karamin abu ba ne ba abin yadawa ba ne amma kuma yana da ka'idoji inda ya mafarki ya zama mai kyau duk abin da aka gani ko aka ji a cikin shi in bai saba ma ka'idar shari'a ba to mafarki ne mai kyau musamman ya fito daga mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya salihah min ar-rajul salih juz'un wa wa arba'una juz'an min an-nubuwah Eh, in aka samu kyakkyawan mafarki daga mutumin kirki bawan Allah mai imani to wani yanki ne na daga yanki 46 na annabta me yasa aka ce haka malamai sai suka lura da abu suka ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga zuwan annabta a makka shekara goma sha uku ya yi. da ya dawo madina ya yi shekara goma shekara nawa 23 amma lokacin da manzanci ya zo shekara wata shida na farko ba mala'ika ne ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba farkon abin da manzan Allah ya fara da shi na annabta ar-ru'ya saliha mafarki kyakkyawan mafarki da ya yi mafarki abin da ya gani nan da nan haka zai zama da ya yi mafarkin abu haka zai zama da za yi mafarkin abu haka zai zama tsawon wata shida annabi sallallahu alaihi wasallama na haka kafin zuwan jibrilu to kaga wannan watanni shida da annabi yayi farkon annabta da aka fara da kyawawan mafarkai to shine in ka ɗau wata shida ka dangana ta da shekara 23 in ka kasa shekara 23 in ka kara- kasa ta wata shida shida fa sai ta zama 46 23 sai ta zama 46 ko yasa annabi ce ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa kamar tana daga cikin bangaren wannan farkon na annabta na kyakkyawawan mafarki din nan na wata shida na farko ai wata shida shida so arba- so arba'in da shida ne tun da shekara 23 ne ko yasa annabi ce kyakkyawan mafarki wani yanki ne na daga cikin yanki 46 na annabta amma dai ba annabta bane domin ita annabta ba ta kakkasuwa annabta a dunkule take amma dai kyakkyawan mafarki wani abu ne na alkhairi ga mutanen kirki yawa to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyakkyawan mafarki wanda mutum zai gani ko a ganan mashi kamar yadda dai aka san ana yi wani mafarkin kai da kai ka tashi ka san cewa wannan ba na wasa bane za ka tashi cikin murna cikin farin ciki kaga kaza kaga kaza ko an kaza to gurgurdan dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdu- asdaqukum eh, asdaqukum ru'ya asdaqukum ko lisanan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi ku gaskiyar magana wanda ya fi ku gaskiyar mafarki shi ya fi ku- shine wanda ya fi ku gaskiyar magana wanda ko a wajen magana ya fi kowa yin faɗin gaskiya to mafarkin shi ya fi zama gaskiya wanda ko yake makaryaci to da yawa mafarki shi ma zai zama makaryaci kaga makaryaci ai ba mutumin kirki bane to an ce kuma mafarki na mutumin kirki shine juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa to a takaice dai yanzu ba annabta amma akwai mubasharat wanda Allah ke ma bayan shi ta hanyoyin mafarki ko ta hanyar ilhama ko ta hanyoyi daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu آه، لا خوف الذين امنوا كانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا في الاخره لا تبديل لكلمات الله kuma babu canzawa ga kalmomin Allah Allah subhanahu wataala abin da ya riga ya tabbatar to haka yake ba canzawa su auliya'ullahi Allah ya riga ya tabbatar la khawfun alaihim wa lahum yahzanun eh la tadri kalimat la zalika huwa al-fawz al-azim samun haka shine rabota wadda take mai girma Allah ka rabotar da mu ka sa mu zama masoyanka yawa don haka in mutum ya zama masoyan Allah kuma shi maso- masoyan Allah ɗin lullube suke cikin bayan Allah ta yi wanda kake tsammani ne ta yi wanda baka tsammani ne yawa kamar yadda mun karanta hadisi jiya da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ag- ash'asa akbara zidim raini lau aka sama alallahi la'abarra da yawa wanda za ka ganin shi buji-buji cikin dauda cikin buji-buji ba aski ba abin ga in zai zo cikin mutane ma kyamar shi ake ana kai da allah kara gaba ta amma darajar shi gurin allah ta kai ga inda zai rantsuwa allah ba zai kunyata shi ba to shine cikin waɗanda fi suka fitattu ana iya samun waliyi cikin talakawa cikin masu kuɗi cikin sarakuna cikin yan cikin kowane jinsi ana iya samun bawan waliyan Allah a ciki a daidai tsoron Allah a aikin Allah kowa gwargwadon irin matsayin wilayar shi to amma kamar yadda na faɗi akwai masu manyan kujerar wanda Allah ya ɗaga su ya nuna ma duniya a kowa ya san su waliyai ne ko wanda ko wani ya ce ƙarya ne ba waliyai bane to shi za a gani shi ne makaryaci ko ba haka ba to akwai kuma wasu wanda manya-manyan ne kuma Allah ya ɓoye su ya lullube su da wani abu to Allah dai ka ba mu yadda ka ala kulli halin ya na mu je malam ولا يحزنك قولهم na'am إن العزة لله جميعا
Mm.
هو السميع العليم Allahu akbar kuma waliyan nan na Allah wanda Allah ya riga ya bayyana suna da karamomi suna da karamomi wanda Allah ke ba su kamar yadda Allah ke ba manzanni mu'ujizozi manyan waliyai masu kujeru manyan kujeru a wajen Allah Allah na ba su karamomi kuma wajibi ne mutum musulmi ya yi imani da cewa wali- waliyai suna da karamomi in mutum ya ce karya ne waliyai ba su da karamomi ya jefa kanshi cikin hadari ka tambayi littafin shehu usmanu dan fodiyo ihya sunna a ciki yana cewa wa min zalika inkaru karamatul auliya yana daga cikin manya manyan bid'o'i musun karama waliyai mutum ya ce karya ne ba wani waliyi mai karama to wannan ya kawo babban bid'a in ji ta haramun in ji shehu dan fodiyo ya ce ma wa yi kusha alaman yunkiru ha su ulkhatima su alkhatima ana jin tsoron cikawa ba imani ga wanda ke musun karamomin waliye wannan magana shehu dan fodiyo ce ya ce kuma kama yi kusha alaman yadda iha wa laisa min ahliha kamar yadda ake jin tsoron cikawa ba imani ga wanda yake da'awan shi waliyi ne mai karama ne yana yi na ƙarya yana yana nuna walitaka ƙarya yana nuna shi yana da wata karama amma ƙarya yake to a shi ma ana jin tsoron ya cika ba imani wanda kuma ke musun na gaskiyan ya ce babu su shi ma ana jin tsoron ya cika ba imani to saboda haka falala Allah yawa gare ta in Allah kai bai baka ba bai nuna maka ba to in an ce akwai ta da masu ita sallama ka ce Allah na gode ma nima abin da kai mu sai ka zauna lafiya amma ka karyata falalar da Allah ke ba mutane ka rika zagi kana kafirtawa wannan sai ka shiga hadarin da baka iya fitowa Allah ya kiyaye mu Ah, wala yuhzinka qawluhum Allah subhanahu wataala ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kada maganga- maganganun nan na kafirai kar su bata mare su ce kai ba manzo bane su ce ƙarya ka zo da ita su ce kirkirowa kai su ce sihiri ne kada wannan magana duk ta rika bata mare ya rasulullah wala yuhzinka qawluhum innal izzata lillahi jami'a girma dai da buwaya duk na Allah ne baki ɗaya eh suna ƙaryata haka ne don su su- suna da wata izza ko suna son su samu wata izza ko to girman dai da buwayan na Allah ne baki ɗaya wanda ya ba shi ne mai shi wanda bai ba ba kuma dole komin tsaye shi shine bai da shi saboda haka in suna hasadan an aiko ka annabin Allah ne dan aiken Allah shi yasa suka ƙibi dawana ne dawana ne dawana ne shi yasa suke karyata ka to girma dai da buwaya duk yana ga Allah subhanahu wataala shi kadai saboda haka wanda ya ba kuma shi ke da shi huwa samiul alim kuma shi Allah mai ji ne ga dukkan al'amuran abin da da bayan shi ke yi kuma alim al'alim mai cikakken sani ne saboda haka duk abin da za su faɗi ma na bakan magana da izgili da ƙaryatawa ya rasulullahi wala ya hazunka ko wala ya huzinka duk ana karantawa kada ya rika bata ma rai ka kwantar da hankalinka kai ta aikin Allah kada ka damu da maganganun kafirai iri-iri na batanci na'am ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء na'am إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Allahu akbar Ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma yatta ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard ala ku saurara ku ji ya ku bayan Allah inna lillahi man fis samawati wa man fil ard haƙiƙa duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa na Allah ne fa nan shi aka yi amfani da man lil- lil'aƙil wani gudu kuma sai a ce ma fis samawati wa ma fil ard li ghairil aqil in an ce man ana nihin mala'iku mutane aljanu abubuwa masu hankali su ne man ake a kira da man to in an yi haka an yi tagalibin su kenan an yi rinjayar da masu hankali mala'iku anna- a, mutane aljanu su ne ba banda ba sauran halittu sun bi sun bi su kenan in ko aka ce ma fi samawati wa ma fil ard to an yi rinjayar da kuma abubuwan da ba masu hankali ba to amma duk masu hankalin kuma suna ciki duk dai kaman ɗaya ne Ah, in an ce ma tana nihin sama kasa r- itatuwa dabbobi da sauran su ne gairul akil ko su ake ishara da su ake ma lamiri da ma in ko mut- mutane ne aljanu mala'iku ya ce musu man to in an ce man an yi tagalibul aqil in an ce ma an yi tagaribu tagalibu gairul aqil an rinjayar da wanda gairul aqil din kenan to nan sai aka yi tagalibul aqil uqala aka ce man fis samawati duk wanda ke sama wa man fil ardi da wanda ke kasa baki daya inna lillahi duk na Allah ne fa me Allah ke da bukata wajen wani in Allah ya aiko manzo ka karyata me ka cutar da shi in an ce ka kadaita shi ka ce ba ka kadaitawa kai shirka za ka yi me ka rage Allah ba ka rage Allah da komai ba an ce ka zo ka bi addinin Allah ka ki me ka rage Allah da shi kai za ka cutar da kanka shi Allah inna lillahi man fis samawati wa man fil ard duk abin da ke sama da ƙasa duk na Allah ne ba wani mai wani abu ko ka ji an ce ga wani abun bauta duk banza ne bai da komai shi ma kanshi na Allah ne balle yayi nashi ala inna lillahi ma misal rabbil alamin wa ma yattabi'u alladhi wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka ko Allah subhanahu wata'ala shi kuma alladhina yattabi'u wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi alladhina yad'una min dunillahi waɗanda ke kiran wani Allah suna bauta mai kuma ya tabi shuraka ba suna bin wasu abokan tarayya ba ne to ina suke ai ba su wanda ya ce wai yana bauta ma wani Allah yana kiran wani Allah yana bauta mai ƙarya yake ba wani Allah da yake bauta mawa to ina wani Allah yake ice yi ne wani Allah abinda Allah ya halitta yake mai komai shine kuma wani Allah wato shine zai zama abin bauta abin tare abokin tarayya Allah ma'ana shine zai zama abokin tarayya Allah karya suke ba wani abubuwa ba wani allolin da suke bauta mawa wanda suke abokan tarayya ga Allah kuma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka in yattabi'una illa zanna ba wani abu suke bi ba sai zato kawai zato suke akwai wani abin bauta ba Allah ba alhali ko ba shi kaga kawai dai zaton su suke bauta mawa amma ai ba wani abin bauta in ba Allah ba waye zai zama abokin tarayya Allah ai waye sai ya zama abokin tarayya Allah ai babu to amma su suna bin zato ne in yattabi'una illa zan abin ba wani abu suke bi ba sai zato kawai zato suke akwai wani abun bautawa ba Allah ba sai suka je suna bin abin suna bin zato zato ko ba lallai ya zama gaskiya ba to wannan ba gaskiya ba ne zato kawai suke bauta mawa abinda ba haka ba ne sun kyala dahir sun je suna bauta ma zato in yi tabiuna illa zan wa in hum illa ya sun kawai su ba wani abu suke yi ba face suna yin yanke ne kawai yanke suke kawai su ce kaza ma abun bauta ne shikenan sai su je su ruhan mai suna zaton abun bauta ne alhali ba abun bauta bane ah to ya za kai ka ce ga wani abokin tarayya Allah ai wanda ake cewa abokin tarayya sai wanda za a ce kamar misali yanzu in takara za a yi yanzu ko dan takara in wani isasshe ya fito in aka kawo wani dan fuku-fuku ba sai ya ji ma an wulakanta shi ba ko ba haka ba wani isasshe ya fito yana takarar wata kujera sai a ɗauko wani shawara ki a ce shi ma yana takarar kujera ba ma an wulakanta mai takarar ba ni yanzu da wani zan takara wani wani shi ne abokin takara shi ma ya ce na ma fasa in dai da wani zan yi takara saboda ai wulakanta ne a ce shi yana takara ma da wani ko kaga ko mutum ne dan uwan shi to yanzu Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da dukke ciki ba wani abin da yake kaman ƙwayar zarra wanda za a ce ba na Allah ba shine za a ɗauko wani ice a sassaƙa a ce wai yana tarayya da Allah cikin bauta to da ya me ko da yanzu ko mutum aka ce an aje mutum ake bauta mawa shine abokin tarayya Allah to ta ina ya tarayya da Allah aruni ma za ka lagu min al'ardi a nuna mana abin da suka halitta duk wani allah da ake bauta mawa a nuna mana me ya halitta babu to da me zai takarar da allah a ce shi ma abokin tarayya allah ne am lahum shirkun fi samawat ko ko abubuwan da ake bauta mawa suna da wani shaya a cikin sama suna da wani kaso a cikin sama in Allah ya ce ni ne sama sai a ce banda bangare kaza ai bangare kaza namu ne lokacin da aka yi ai mu mun sa ta mu gudunmawa akwai shine amlahum shirkun fi samawa ba su da abin da suka halitta cikin halitta Allah ba su da wani abin da suka sa gudunmawarsa a ciki to ta ina ne za su yi ma Allah tarayya kamar kai ne ka zo da gidanka kai ka sai filin ka zo ka kashe kuɗi ka gina har ka gama ka tante ka gama tsaf an gama komai gidanka ne kana ciki sai a ɗauko wani wanda shi ko shara bai taɓa ma ba sai a ce wai yana tarayya da kai in an ce ma mai gida shi ma sai a ce mai mai gida kuma a wannan gidan ina fata ana gane kwatance na gidanka ne kai ka zai filin ka gina kai komai ga ka ka tare ga ka a ciki sai wani ya zo wanda shi ko share gidan bai taba maka ba wani kadagi kawai ko shara baka taba daukar shi maka a gidan ba balle ya ce yayi ma shara sai a ce wai a'a ai wannan gidan naka wana ma abokin tarayyar ka ne in aka ce ranka ya daɗe mai gida barka da hitowa shi ma ya ce mai ranka ya daɗe mai gida barka da hitowa da Allah mai yin haka ya sunan shi ai hauka ne kawai ko ka ce wai ga wani to wai wani Allah mai yake da shi ai kan kai ma za ka yi mamaki ka ce to wai wannan a nan gidan yake mai gida to me ya nashi a ciki da ya yi ne ko to kamar haka ne saboda haka masu bauta ma wani Allah kawai ba wani Allah suke bauta ma ba ba wani abokin tarayya Allah suke bauta ma ba kawai a in yattabi'una illa zanna zato kawai suke bi ba wani abu suke bi ba sai zato suke akwai wani abokin tarayya Allah alhali ko babu in yattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusu suna yin yanke ne kawai suna kirkirar ƙarya su yanko ne kawai su faɗi amma abinda babu ne suke faɗi ba Allah bai da abokin tarayya la wahdahu la sharika la la sharika la saboda ka duk wanda yace ga sharikin Allah ƙarya yake in yattabi'u illa zan zato yake haka ne ba haka bane na'am هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله أكبر آه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا shi Allah subhanahu wata'ala wanda yake shi kadai din nan bai da abokin tarayya shine wanda ja'ala lakum laila ya sanya muku dare me yasa ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku rika samun natsuwa a cikin daren falala ce ta Allah rahama ce ta Allah da ya ma bayin shi saboda tausayawa kawuni kana aiki ko kawuni kana tafiya ka sha rana ko ma wani irin aiki kake ko ma wani irin mu'amala kake kawuni ka sha rana ka gaji ka jigata to in aka ce ranar ita za ta yi ta zama yaushe za ka huta ba hutu kenan to a sai Allah ya yi dare da lokaci ya yi sai kaga wannan ranar ta tafi ta bace sai duhu ya shigo sai kuma kowa ya samu daman ya bar abin da yake ya je ya samu ɗaki ya shige ya kwance ya kulle ya huta ya kwanta ya tabaci bai san abin da ake ba ita ma sori duk gajiyar da kai ko wuni kai kana dukan bugun dutse ko wuni kai kana faskare in ka je ka samu wannan baccin kai ka kwanta ka huta da safe sai ka tashi kai alwala kai sallah in musulmi ne kai wanka sai ka ji ka garau kamar yau aka yi ka ka huta ko ba haka ba ka gani to falala ce ta Allah wannan litaskunu bi don ku samu natsuwa kuma wasu abubuwa na sirri da kuke bukatar ku yi sai ku yi su cikin dare hankali kwance ba zahir rana ba aiki ba hayaniya duk hayaniyar da ake ko ina ne ko mun girman birni ko mun kayaniyar birni in aka ce maka dare ya tsala irin karhe biyu din nan ta yi sai ka zo ka gaba sai ka ratsa gari ka gama kamar ba gari ba sai ka dan rika sai dai ka dan rika ganin mai gadi can kyalliya an ka cocila can ya ya kyalla cocila babban birni kana iya zuwa daga farkon shi ka tsallaka in tsakar dare baka haɗu da mutum goma ba alhali wasu guraren inda rana ne sai kai awa guda gosulo bai baka ka wuce ba amma da daddare ka wuce ba ana can ana ne ana an samu natsuwa ana ta hutawa dan kasuwa kayya kayya kayya an gama kayya kayya an je an kwanta dan da ko kayya kayya an gama an je an kwanta direbobi da yan gada-gada kayya kayya duk an gama da fasinjoji duk an gama an je an kwanta manoma ma'aikata da kayya kai duk an gama komai kowa ya je ya samu natsuwa ya kwanta to idan idan da kamar yadda wata aya ta faɗi inda da inda Allah zai ki kawo daren wa zai kawo shi in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmad in ja'ala alaikum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi inda Allah zai ki kawo daren da ya ki kawo daren ya ta rana kawai wa ake da shi wanda zai kawo mana dare mu samu natsuwa cikin shi ai babu ko saboda haka wajibi ne ga kowane abin halitta ya gode ma Allah da ya shirya mai yadda zai rayuwar shi mai daɗi ya shirya mai lokacin da zai aiki kuma ya loka shirya mai lokacin da zai huta ko mun ga abinka in dare sai ka huta Allah mun gode maka litaskunu fi wannan hara mubsira sai kuma Allah ya sanya rana ita kuma mubsiran mai haske ka fito duk inda kake so ka je ka je duk aikin da kake so ka yi ka je ka yi ka nemi abinci ka yi duk abin da za ka yi ka je ka yi da rana in kuma dare ka je ka huta Allah ya baka hutu Allah mun gode inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un hakika a cikin waɗannan abubuwa da Allah ya tsara ma dan adam ko kuma dukkan halitta ma yadda za su samu natsuwa su samu hutawa akwai ayoyi na lura akwai abubuwan lura masu yawa liqaumin yasma'un ga mutane waɗanda fa suke jin umarnin Allah suke aiki da shi shine zai zama musu abun lura amma mara imani ko an faɗi ba zai gane komai ba ba zai samu lura ba Allah ya kiyaye mu na'am qalu taqada Allahu waladan subhana huwa rabbani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in 'indakum min sulmanin bihadha
أيوه أتقولون على الله ما لا تعلمون الله أكبر الله سبحانه وتعالى يتي آه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني قالوا kafirai cikin kafircinsu masu shirka suka ce wai ittakhazallahu walada wai Allah ya riƙe da ya rike ɗa ba su ce ya haifa ba ne saboda sun san bai haihu ba amma ya rike ɗa wato ya ɗauki wani cikin bayan shi ya mai da shi ɗan shi subhana Allah ji tsarki ya tabbata ga Ubangiji tsarki ya tabbata ga Ubangiji da cewan ya rike ɗa me zai ce da ɗa me zai ce da huwar gani shi Allah mawadaci ne wadata kuma mutlaqa bai da bukatar komai a wajen kowa me yasa ake neman ɗa ne saboda abu biyu abu biyu yasa ake neman ake son a samu ɗa shi kuma Allah bai da bukatar wannan abu biyun kana bukatar ɗa saboda duk abin da kake wata ran za ka gajiya in ka gajiya ya taimake ka haka ne ko? abinda da kake yi yanzu ka kasa sai ɗanka ko ‘ya'yanka he su gaje he su taimake ka su ci gaba da yi kai ka kasa yanzu he su taimake ka ɗaya kenan to Allah na kasawa ne bai kasawa balle ya nemi mai taimako bai tsuha bai gajiyawa na biyu abinda ke sa ake son ɗa in ka mutu ya gaje ka to Allah na mutuwa to me zai ci daɗa kuma shi huwar gani shi mawadaci ne wadatar tashi kuma ba irin taka ko irin tawa ba lahu ma fi samawati wa ma fil arab duk abin da ke sama da ƙasa da abin da ke cikin su duka na Allah sama da ƙasa da abin da duke cikin ta na Allah duk abin da kake takamar za ka samu ka rika ɗokin ka samu wani abu ka samu wadata to na Allah ne kai ba ma kada naka in ka gama wadaci Allah ne ya wadata shi in ga kayan wadata Allah ne ya aje su to Allah mai zai ci da ɗa wadatacce wanda komai nashi ne kuma bai gajiyawa bai kasawa balle ya nemi mai taimaka mai bai mutuwa balle ya nemi mai gado kai ke neman ɗa dai za ka tsufa ka rika tahiya ta ƙo ta ƙo wata ranka kasa ma kana da mai ƙarfi sai ya taimake ka in baka mutu ba kuma kai ne zaka mutu in ka mutu shikenan kana da ɗa ko ƴaƴa sai su gaje ka to Allah ba ruwan shi da wannan kuwar gani shi Allah mawadaci ne lahu ma fi samawati ma fil ard in inda kun min sultanin bi hadha ku masu cewa wai Allah na da ɗa ya rike da in inda kun min sultanin bi hadha kuna da wata hujja ne da ta zo muku da wannan ba ku da wata hujja shine ma'ana ba ku da wata hujja wadda ta zo muku da wannan ba ku- in an ce ku kawo hujjar da ta nuna Allah na da ɗa kuna da ita ba ku da ita ba ku da wata hujja game da wannan cewa Allah na da ɗa to tunda ko ba ku da hujja me yasa kuke faɗi ataquluna ala allahi ma la ta'lamun ka rika faɗi ma Allah abinda ba ku sani ba kuna jingina ma Allah ku ce yana da ɗa yana da mata Allah uku ne waye waye waye dan kafirci da rashin sani na'am قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Allahu akbar a taɓunan Allah ma la ta'alamun ƙulin nan lalina ya faru na alallahil kadhiba la yuflihun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya Rasulullah ka gaya ma masu ke kira ma Allah ƙarya inna lalina ya faru na alallahil kadhiba hakika waɗanda ke kira ma Allah ƙarya la yuflihun ba sa samun rabuwa ba sa rabauta a lahira ko sun ga suna da wani abu a duniya to iya kashe duniya in sun je lahira ba su da rabo ba sa samun rabo sai azaba saboda kirkira ma Allah ƙarya da suke shi wannan duk abin da suka ganin suna da shi na duniya mata'un fi duniya dan jin daɗi ne kawai nan a duniya duk abin da kafiri ya ga yana da shi a duniya dan jin daɗi ne dan kankani eh duk jin daɗin duniya komai yawan shi dan kaɗan ne mata'un qalilun karshe in suka gama jin dan wannan dadin da yake dan kankani mai karewa in ya kare thumma nuziquhumul azaba shadida sannan karshe za mu dandana musu azaban nan wadda take mai tsanani su gama dan jin dadin kankani na yan mintuna wanda in an danganta shi da la- da lahi- da azabar da za su shiga ma wannan jin dadin bai kai na mintuna ba amma ƙarshe za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani saboda mai bima kanu ya kafaro saboda kafircin da suke yi wani kafirci suke yi su ce Allah yana da ɗa ko Allah na da abokin tarayya ko Allah uku ne wannan kafircin da suke yi to duk shan abin da za su yi a duniya su yi ɗan jin dazun su kankani ƙarshe za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani saboda wannan kafircin da suke yi shi cewa Allah na da ɗa babban magana ce wadda har Allah subhanahu wata'ala ya ce takadu samawatu ya tafattarna minhu ko kuma ya kadu da ana karanta ya kadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda saboda me an da aulin rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, sama tana, jig- tana kusa da kamar ta tsantsage ta zubo watan shakul aro ƙasa ji take kamar ta tsantsage ta dare ta fada ta rubuta duwatsun nan da kake gani gigin-gigin ji suke kamar su dandake kamar su su dandake su rugurguje saboda me an da aulin rahamani walada don saboda kafirai suna cewa Allah na da ɗa in aka ce Allah- yanzu masu yin abu na ce Allah uba Allah ɗaɗin nan da sun faɗi wannan sama ji take kamanta ruguzo ƙasa ji take kamanta dare ta rubuta da mu duwatsu ji suke kamar su dandake saboda wannan munin da muni da girman wannan kalmar a gani Allah a hadisi kudusi Allah ya ce dan adam na karyata ne karyata wanda yake mun na ce ni kadai ne ban da da ban da abokin tarayya amma kullun kira yake ina da da ina da da dan adam ya karyata ni bai kamata dan adam ya karyata ni ba kuma to Allah subhanahu wataala ya ce an da aulin rahmani walada wa ma yan bagilin rahmani an yi takhiza walada ai bai kamata ba ba bai dace da Allah ya riƙe da ba mai Allah zai ci da ɗa bisa wannan dalilin da muka faɗi ɗazu bai gajiyawa balle ɗa ya taimakai bai mutuwa balle ɗa ya gaje shi me zai ci da shi ai in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wani da ka gani a sama da ƙasa wanda ke cikin sama da ƙasa yana zuwa wajen Allah ne a matsayin bawa duk wanda ka gani bawa ne na Allah duk girma da daraja da matsayin annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta Allah shi bawan Allah ne balle Jesus annabi Isa alaihi salam wanda yake a daraja ma a matsayi a halitta yana biyar yana bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma bawa ne na Allah irin su annabi Musa annabi Ibrahim su annabi Nuhu duk bayi ne na Allah ba su da wani abu cikin mulkin Allah to da in waɗannan duk bayin Allah ne sai wa kuma je kai ka ce ma kai ba bawan Allah bane mu ga inda zaka gunwa za ka tafi in ka ce kai ba bayan Allah bane to duk abin da ke bayan ƙasa da cikinta sama da ƙasa na bayan Allah ne ba wani wanda za a ce abokin tarayya Allah ko dan Allah ko jikan Allah ko yana da wata nasaba da Allah a nasaba ka da Allah kai bawan Allah ne halitta Allah ne wadda Allah zai yadda ya ga dama da kai ba wani wanda zai cancanta ya ce abota mu in ba bata da zato ba Allah ya kiyaye mu Allah ka ƙara mana imani ka raba mu da karkata kowace iri alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to daga lokacin kamar ya dan yi fara nisa da dan saura ko to to mu je واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون الله أكبر to da yake suran makiya ce duk suran makka mafi yawa in ta tsawo ana dan tabo kissar manzannin da suka gabata wanda suka yi gwagwarmaya da kafirai don kafirai su ji cewa kafiran makka su ji cewa ga irin wasu da suka kangare ma Allah suka bin manzo ga abin da ya faru gare su ga yadda Allah ya tseratar da masu imani su ma su ji cewa in sun yi imani za su samu tsira in ko sun kangare ma Allah ba za su gagari Allah ba ga wasu fa wanda sun fi su fawa amma ba su gagari Allah ba to duk suran makka in ta tsawo sai Allah ya kawo kisa wani daga cikin manzanni wanda suka gwagwarmaya shi ne Allah subhanahu kuma wannan zai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ya ji saukin al'amuran da ake mai cewa ga yadda aka yi ma ɗan uwan shi da suka gabata kuma ƙarshe Allah ya ba su nasara saboda haka shi yi mai haka ba cikas bane a wajen shi sallallahu alaihi wasallam watulu alaihim na ba'anuhin Allah subhanahu wa ta'ala kuma za mu ji labarin annabawa daban-daban a cikin wannan sura dai da mun gama ta sai mu shiga suratu hudin duk duk labarin annabawan ne dai za mu ji su insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce karanta musu a labarin annabi Nuhu alaihi salam iza qala liqaumihi yayin da annabi Nuhu ya ce ma mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na bayan ya kira su ya kira su ya kira su sun ki imani kuma su ne mai barazana wace barazana ake mai suna cewa qalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna min al marjumin kai nuhu wannan maganganun naka fa in baka bari ba za mu sa a jajjehe ka za ka kasance cikin waɗanda ake jajjefewa za mu sa yara da binnan din gari su jajjehe ka su kore ka daga garin nan ka gani sai ya koma ga Allah ya roƙi Allah ya ce rabbi na jini wa ahali ka gani sai ya koma ga Allah ya addu'a yanu la illam tantahi yanu la takuna min al marjumin sai ce qala rabbi inna qaumi kaz qala rabbi ya inna qaumi kazzabun faftaha bayni wa bainahum fataha wa najini wa man ma'iya min al mu'minin to shi da tura ta kai bango yana kiransu zuwa ga Allah suna ta mai izgili sai ya ce idh qala liqaumihi yayin da ya ce mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na kaga dukkan garewar su dai tunda lallashi ake nasiha ake wa'azi ake bai kore su ya ce ku mutanen banza ko kal a ya qaumi ya ku mutane na diddai da izgirin da suke mai da kangarar da suke ba su tashi daga mutanen shi ba saboda ai su ne nashi gurin shi gurin su Allah ya aiko shi kansu zai yi aiki kuma su zai lallasa ko za su yi imani ya kaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan zamana a cikin ku ina mai wa'azi yaƙi yayi muku girma kun ji ba daɗi wa tazkiri bi ayatin lahi da tunatarwar da nike muku da ayoyin Allah in ce ku Allah ya ce ku bar kaza Allah ya ce ku bar kaza Allah ya ce ku yi kaza ku kadaita Allah ku bauta mai ku yi kaza ku yi kaza in wannan abun ya zama mai girma a wajen ku ba ku iya daurewa to duk abin da za ku yi ku yi fa ala Allah tawakkaltu ni gurin Allah na dogara Allah da ya aiko ni in ma duk wannan abun ya zama muku wani bakon abu ya zama kun yi muku nauyi kuna ganin ba za ku lamunta ba to ni ga Allah na dogara saboda haka yanzu fa ajmi'u amrakum ko wa shuraka'akum ku tattara duk al'amarin ku da kuka san kuna da shi da wani shawarwarin ku da wani iya makircin ku da kullakullan ku da kutungwilan ku da dasisa ku da kuka iya duk ku hada ta guri daya fa ajimu amrakum wa shuraka'akum da ma abokan tarayyar naku da kuka ce kuna bauta mawa ba Allah ba in za su taimaka muku su taimaka muku da duk wani kutun gwila da kulle kulle da makirce makirce duk su taimaka muku sun maki duni sannan duk ku zo ku yi min ku yi min makirci saboda na ce muku Allah ya aiko ni duk ku zo ku yi min irin makircin da kuka iya wala tunzirun kan ku saurara min ba na tsoron ku sun yawa in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal fa ajibu amrakum wa shuraka'an ku tattara duk al'amarin ku da ku da goma kanku baki daya sannan kuma summa la yakun amrukum alaikum gummata sannan kuma kada al'amarin duk shirin da za ku yi ku yi shi ma a boye ku yi shi a fili ba wani matakin da zan dauka wai na karewa kan ba ku yi shi a ɓoye ku yi shi a fili ina kallo ba abin da zan ce muku ni Allah na dogara da shi ba zan kuma ɗau wani matakin wai zan kara kaina kan ku yi min kaza ba ku yi abinku a fili la yakun amrukum alaikum gummatan kada al'amarin naku ya zamo a ɓoye za ku yi shi idan kuka gama shirin sun maƙazo ilayya sun maƙazo ilayya sannan ku abko min duk abin da za ku nuho ku abko da shi kaina ko kuma ku zo ku kashe ni in kashe ni za ku wala tun zirun kar ku saurara mani ba na neman saurarawa ku ba na neman ɗaga ƙafar ku duk wani makirci da ku iya ku shirya ku nuho ni da shi kar ku saurara ba na tsoron ku ba na shakkar ku ni fa'alallahi tawakkaltu ga Allah na dogara kasan manzanni sun yi aiki shi kadai ne fa ke fuskanta almala'u din da kaji Allah ya ce mala'u manya-manyan ƙasa wanda suke fada aji wanda wani ji yake in ka saba da shi yau he sa a batar da kai ko ko yanzu ba akwai irin su ba ni za ka yi maka za sai in sa a batar da kai ire-iren su ne ha amma makiya Allah shi ko Allah ya aiko shi kira su su bar bautar gunki su bauta ma Allah ya faɗi sun faɗi ya faɗi sun faɗi ya ce kai in wannan abin ya muku girma kun ga dai abin ya gagara duk abin da kuka iya ku yi ko ku yi a fili sannan ku zo ku tunkaro ni ku yi min abin da duk kuke so kar ku saurara mu ba ni jin tsoron wanda yake tare da Allah yana shakka wani abu ba haka ma saratu fir'auna suka ce ba da fir'auna suka mika wuya ga Allah suka yi imani su ma da ba annabawa ba ya ce to haka kuka yi sai na daddatsa hannuwanku sai na daddatsa kafahuwanku sai ne muku kaza yi musu barazana suka ce faƙari ma an ta ƙarin mu dai mun riga mun yi imani ka da abin da ka iya ka yi fir'auna inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya ai duk abinda da zaka iya hukunta iya kai shi kai mana nan a duniya ko ba iya kaka ce ko a kakkamo su a kakkashe su ba to an kakkashe kuma sai me sai kuma ka bi mu lahira kai mana azaba ba iya kakka duniya ba sun riga sun yi imani to balle wannan wanda yake da confidence fiye da nasu Allah ne ya ce tafi ka faɗi to Allah ya ce tafi ka faɗi kuma wani baka damu shi ya tarbi gabanka kai shakka shi to ashe ma baka yarda da Allah ba sai in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakum amrukum alaikum gummatan sannan duk talajin da za ku yi kuka iya ku yi kuma kar ku yi shi a boye ai ana yin abu a boye ne kada wanda za a shirya mawa ya dau mataki ko ku yi a fili ba zan dau matakin komai na kare kaina ba in kuka gama kuma ku tunkaro ni kada ku saurara ku zo ku kashe ni kan ku fasa in za ku iya in ta muje فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tawallaitum annabi nuhu alaihi salam ya ce mutanen shi in kuma kuka juya baya kuka ki imani da abin da Allah ya aiko ni da shi fa in tawallaitum fama sa'altukum alaihi min ajrin ni fama sa'altukum min ajrin ni ban tambaye ku wani lada ba ban ce dama ku bani wani abu ba balle ku ce in kun ki ansawa na yi asara wannan ladan ba kun ku nike neman lada ba balle ku ce in kun ansa kun amfane ni za ku ban lada in ba ku ansa ba kun mun asara na rasa a'a ba dama ban tambaye ku wani lada ba in ajriya illa ala Allah sakamako na ba gurin kowa yake ba sai wajen Allah ko kun ansa ko ba ku ansa ba Allah sakamako na nan wajen shi kuma ni kan kaina wa umirtu an akuna minal muslimin ni an hore ni in kasance daga cikin masu miƙa wuya ga Allah in zama musulmi na gaskiya kuma na miƙa wuya ga Allah ni mai musulmi ne na gaskiya saboda haka ko ko ko ko ko ba ku miƙa wuyan ku ga Allah ba ni na miƙa nawa wa umirtu an akuna minal muslimin an hore ni in kasance daga cikin musulmi ashe kaga dukkan addinin Allah duk addinin Allah musulunci ne ba ba annabin da Allah ya aiko shi ba da musulunci ba annabi nuhu kaji ya ce musulunci annabi ibrahim musulunci annabi musa musulunci annabi isa musulunci me yasa mutanen annabi musa suke cewa yahudanci wani abu ne daban yasa musu wannan sunan na yahudanci asalin kalmar yahudu ma kalma ce mai kyau inna hudu na ilaika kalma ce ta tuba amma lalacewarsu ta sa suka zama wani abu daban me yasa aka ce nasara wani dalili ne daban yasa aka kira su nasara amma addinin da annabi isa ya zo da shi wanda da ya bi shi sunan shi musulmi saboda haka tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk addinin da annabawa suka yi musulunci ne aqida kuma ɗaya ce ta Allah ɗaya ne shi kadai ake bauta mawa abinda kawai ke cancanzawa shari'a ita kuma shari'a tana tahiya daidai da zamani da rayuwar mutane da yadda abubuwa ke gudana kowane zamani Allah na kawo shari'a wadda ta yi dace da mutanen zamanin da irin yanayinsu da mu'amalarsu amma aƙida ɗaya ce tauhidi ɗaya ne imani ɗaya ne shari'a ce kawai ke cancanza saboda haka wanda ya ce yana bin wani annabi amma kuma shi ba musulunci yake wato ya zubas wannan annabi ma ba ruwan shi da shi saboda don kace yanzu kai ba musulmi ba ne amma annabi musa kake bi ina ruwan annabi musa da kai kai musulmi ne amma ba ka bi annabi muhammadu annabi isa kake bi ina ruwan annabi isa da kai annabi isa shi musulmi ne musulunci annabi nuhu ma kun ji ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin ta ina ganin dai mu tsaya anan saboda baka zabu eh to ai lokacin to ba ka so ai tambaya kenan ko dai ko to karanta
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Allahu akbar to kuma abun ka dai sai gobe mu karasa magana annabi nuhu na alaihi salam saboda ai ana son ai ana son a dan yi bayani mai fadi go eh ba ba zurru za mu bi ta mu wuce ba ai ana son a dan kara bayani mai fadi akan ta to Allah kai mu gobe sai mu kara bayani kan annabi nuhu da kafiran mutanen shi da abin da ya gudana a takaice sai kuma a ci gaba insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ka kara mana imani alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka karbi ibadunmu ka karbi ka karbi addu'o'inmu karatun alqur'anin mu da azumin mu da sallolin mu duka Allah ka karba zunuban mu dukkan su nau'i daban-daban duk Allah ka yafe mana ga mu nan da su lodi lodi Allah ga kuma lokaci yayi wanda kake sauke ma bayinka Allah duka sauke mana ka sanya mu cikin yantattun bayinka alfarman manzon ka sallallahu alaihi wasallam to an da wata muhimmiyar tambaya sai a karanta ta eh ba kance yace in dai aka yi kaza shi kuma ya yi alkawarin sai ya yi azumi guda kaza to kuma abin da ya ce in aka yin kuma sai Allah ya sa aka yi shi kaga yanzu me kenan azumi ya hau kan shi ko na bakance kuma shi ya dora ma kan shi kuma ya zama dole to shine wai azumin da ya bakanta wai da yawa wai ya sa wani ya taimaka mashi da ba mai ba mai taimaka mashi eh ba mai taimaka mashi shi zai yi abin shi to da dai ya mutu ne da dai ya mutu ne bai ba sai a ce to magadan shi su biya mai tunda shi ya daukan mu kan shi ya mu Allah alkawari kuma ya mutu bai biya ba to sai magadan shi suna iya biya mai suna iya taruwa su rama mai tunda da yawa a nan bangaren ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya mutu ana bin shi azumi irin wannan to a rama mashi an fahimta ko na bakance kayi bakance in dai akai kaza eh ka san dan adam kai ba da iko ba amma da da shato ta da yawa abun kai tsammani kake abun ba zai yi ba kace wallahi in dai akai kaza ni kuma ne alƙawarin sai nayi abu kaza sai nayi azumi kaza ko kuma in dai ba ai kaza ba kana ganin kai dole ne sai an yi baka san abin da Allah zai canza ba in dai ba ai kaza ba ni kuma sai nayi kaza to kuma sai a yin abun kaga sai abin da ka dora wa kanka ya hau kanka kuma to irin wannan azumin shine manzo Allah ya ce wata wata baiwa Allah ta ce ma ya rasulullahi mahaifiyata ta yi wa fati amma ana bin ta azumi da ta bakance bata biya ba yanzu in na biya mata yayi daidai annabi ce kwarai kuwa inda kuɗi ake binta bashi za ki biya mata ta ce zan biya mata to ai haƙƙin Allah shi ya fi cancantan a biya azumin bakance wasu suna cakudawa a ɗauka ha azumin ramadan a ce wai mutum ya tambaya wai yana da mara lafiya ne bai yi azumin ramadan ba har guda kaza kuma sai ya mutu to yanzu a rama mai wa ya sa ka ba wannan ba nan wajen ake nufa ba ba wannan babin ne annabi ya ce a rama ma mutum ba babin azumin bakance mutum rashin lafiya ta hana shi yar azumin ramadan yana kwance ha watan ya wuce ya wuce bai azumi ba gaga gaga bai samu lahiya ba sai ya mutu to wace karama mai azumi shi Allah ya dora mawa kuma Allah ya dora mai lalura bai yi ba abinda Allah ya dora mai in rashin lahiya ta zo a samu wasu kwanakin a rama sai wasu kwanakin da zai rama ba su samu ba ya mutu shikenan tsakanin shi da Allah ne kuma Allah ya yafe ba ce karama mai ba amma in na bakance ne wanda annabi ya ce a rama ma mutum wanda mutum shi ya daukan mu kanshi wallahi tallahi in dai aka yi kaza ni kuma ne alkawarin sai ko kuma in na samu kaza ko kuma in dai wane ya samu kaza sai na yi azumi guda kaza to sai aka yi abun bai kai ga yin wannan azumin ba kuma sai ya mutu to wani shi ne manzo Allah ya ce a rama mashi lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alam bihi minna برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ما لا يدعى